biyar ga watan Ramadana hijira dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da hudu miladiya samun taron tafiyar alkurani mai girma daga babban masallacin zuwa na garin jakake wanda halifa abbas ismaila abbas jakake ne jagoranta mala a ruwan da ya samu da bakin da kafin kwanan sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تامنه بكندار يؤدي إليه ومنهم من تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداد العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الله godiya mai kowa mai komai da ikon sa da nufinsa ya sake muna mana wannan rana a wannan wuni mai albarka a wannan misali albarma a wannan babban masallaci na juma'a na da kace inda shehi ya tsasa wannan karatu mana fara da Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su da shi a cikin mun kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka in ba manta ba muna cikin wannan sura suratul ali imran mun bana inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana ba shi fadalan ubangiji قل إن فلنا بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل Allah yana zafin wanda ya so ya ba shi arziki da yi mishi baiwa ba tare da shawara da kowa. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa min ahalin kitabi, lallai akwai wasu daga cikin mazuwa littafi wanda aka ba su littafi ya kuri da nasara ce in ta ammanu ku indari inda za ka ba su indari wato ka amince musu ka ba su ajiyar kuɗi inda shi ne kamar mu da hausa mu ce farci ka teku kuɗi mai yawa wanda ba shi da lissafi an gane ko a larabci Allah subhanahu wa ta'ala larabawa suna da wani magana sai a ce ko da ya kai saba'in wai aka faɗa saba'in ana nufin lissafi ba iyaka ke ina ba ta amfani shi yasa da Allah in ya zo zai magana sai magana da yaren da suka fi aka gaya ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za ka yi mafusu ya bari so saba'in kaga an kura lissafi ke shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana to yu'addi ilayka zai dawo maka da amanan nan da ka ba shi daidai waje ka komai ba zai ciwo ba yadda ka ba shi haka zai dawo maka da shi daidai waje ka akwai su a cikin ahalin kitabu irin su sai dina abdullahi bin salam dina Allah ya kara musu wa minhum daga cikin su man in ta'ammanu bi dinari da za ka aminta da shi ka ba shi dinari ba kirdali ba dinari daya kamar ake ka ba shi ajiyar dubu ɗaya an gane ko la yau addini ilaika ba zai dawo maka da shi ba saboda ha'inci illa ma dumta qan alayhi qa'ima sai dai kana zai a kan shi ka je yin gobe ka dawo ka je inda ya motsa ka motsa sai dai in kai haka irin su ka'ab bin ashraf ke an gane ko ka'ab bin ashraf su yana daga cikin manyan kafirai manyan wato yahudawa sa'ad bin ashara manyan yahuda yana da cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da hijiran a zo da kanshi saboda kafirci shi to irin su wannan inda za ka ba su dirhami daya ka ba su ajiya to in dai kana son ya dawo wurin ka sai ka kai ka kawo sai ka kai ka kawo ba iya zalika suwai ai saboda bi annahum qalu sukan ce laysa alaina fil ummiyina sabil ba wani haƙƙi na al-ummiyyi su ne mutanen Makka ba wani da ba wani laifi dan ka ci dukiyar su ka sa abin da zai ce maka in ya ci kaza ya ci halal shi ba wani matsala ko ina ba ta fahimta akwai abin da yake ba halal ba ne ko ka ci shi ba ka ci halal ba ina fata an fahimta amma shi kuma hukuncin shi ya sha bambam da ba za a kira ka barawo dan ba za a yanke ma ba amma ka zama haɗini ka zama mai haɗinci ka zama mai haɗinci kenan a yarda da kai a amince da kai a baka amana ka ci amana to ka zama haji an fahimta yanzu idan za a yi zaɓe ba akan duba wanda ya cancanta ne a zaɓa ba sai a tura shi ya zama wakili to akwai abin da za a bayar a ce mishi na mutanen yanki shi to wannan idan mutum ya ce ba za a kira shi barawo ba amma sunan shi ha'ini ne ha'inci ya ha'inta al'ummar shi shi ko ha'ini ai hukuncin shi ba shi Allah shi kare mu da annahu qalu laysa alaina fil injina sabil wa yaquluna ala allahi kadhiba suna kirkirar ƙarya suna jinkina wa hum ya'lamu kuma sun san ƙarya ne an bayyana shine ƙarya ga musu kenan mutum ya rantse da Allah abin da yake rantsewa da Allah kuma ya san ƙarya ne a kai ita wannan rantsuwan tana ne da gida ko bayi ba ta da kafara sai dai an je lahira Allah shi kare sai Allah ya ce بلى من أوفى بيده واتقى فإن الله يحب المتقين haka ne in ji ubangiji bala haka ne in an ba ka alƙawari gaskiya ne amma man aufa bi ahadi wanda ya cika alƙawarin ubangiji in an ba ka amana ka cika ina ba ta amfani haka ba ka kai am ka ɗauki alƙawari ka cika wattaqa kun mutum ya bi tsoron ubangiji inna allaha yuhibbul muttaqin yana son masu jin tsoron sa masu takawa an gani ubangiji na son masu takawa Allah ya sa mu cikin su shi kullum abin da yake bukata ka zama abin da za ka iya shi za ka yi kakkan yi makanka alkawarin abin da za ka iya saboda innal ahada kana mas'ula alkawari abin tambaya ne Allah zai tambaye mu akan alkawarin da muke sai Allah ya ce إن الذين يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina yashtaruna bi ahdillahi hakika kaga wanda suke siyar da alƙawarin ubangiji su dau alƙawari su hada Allah su hada abin da Allah dan kawai bayan bukatar su tiran zuwa akan ƙarya lahum fil akhir wa'innan wa aymanihim kuma su sanya ƙarya su sanya rantsuwan ƙarya a tsakaninsu su ce wallahi tallahi abu kaza haka ne kuma alhalin abun ka ba haka ba su dau alkawari sai na yi alkawari sun jingina abin da Allah san su ko zan yi kuma ba za su yi ba sun haɗa Allah ne ina ba ta amfani su zo kawai dan su yaudar mutane ko su yaudar wanda suke tare da shi ko dan wani wani abu Allah shi kare wa imanihim famanan kalila akan dan kuɗi abin kididdigewa wato akan harkar duniya domin duk abin da za ka yi karanci a nan duniya kai kaza kai kaza duka iyakan shi nan duniya ba abin da zai zai kare ka kuma iyakan shi nan duniya wajin nan ubangiji ya ce ulaika kaga waɗannan la khalaqa lahum fil akhirati ba su da rabo ko kaɗan a lahira ko kaɗan ba su da rabo mai rantsuwa ga ƙarya mai alkawari ya ci cikawa a sa Allah tsakanin Allah ya ce wannan ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah kuma ba zai magana da su ba ba za a yi magana da su ba za a saurare su ba ba za a yi magana da su ba wala yanzu ilayhim kuma ubangiji ba zai musu duba duba na rahama ba yawmal qiyamati a ranar alqiyama wala yuzakkihim kuma ba za a karkake su ba za su dawwama a cikin azaba walau azabun alim suna da azaba azaba ne da take Allah shi fari kun ji irin abin da aka jira masu rantsuwan ƙarya masu alƙawari na ƙarya su zo a ran ai ai ai ai mene ci da addini a zo a ci da addini ina ba ta hankali kaga duka wajen nan Allah subhanahu wa ta'ala baya son yin wani. Saboda kawai hajarka sai ka yi wani ƙarya sai ka jingina wani abu daban. An bayin da ku. Kwanan nan nake ganin wani kile. Wani ina girmama shi sosai. Amma yi usulubin da ya yi kai daga ji usulubin ba gaskiya ba ne. ina ba ta amfani da saboda wata haja wajen ya soki ɗariƙa ne kawai an gane don ya soki ɗariƙa ne sai ya usulubin kuma usulubin ba gaskiya ba ne da yin abun da yawan kana aka dawo da shi yanzu shekara biyu kenan shekara biyu amma saboda wani buri an haɗa a wani taro akwai gwamna akwai wani kaza aka zo aka ce ai wani ya yi tsintuwa kuma wanda aka yi tsintuwan yaran da ya tsintuwan wanda aka yi mata tsintuwan yadda riƙa ce. Shi wanda ya magana muna girmama shi, duk da ba layi mu ɗaya ba, amma saboda shekarun shi da girman shi, amma usulubin da ya yi na magana ba gaskiya ba ne, ba gaskiya ba ne. Ina ba ta an bayyana, wai ita matan da aka yi mata tsintuwan farko abin da kake ma yaron Allah ya sa kai ba ɗan izala ba ne. Ta tambayi yaron wai da ke da Allah ya sa kai ba ɗan izala ba ne. Me ya kawo wannan magana? Ina fata an fahimta. Wai saboda ita a maganar shi duka ko ina a social media za ka yi. Saboda ita wai wanda take jini balalau da kabiru ba Kun ga duk wannan wani kirkira ne kawai a rai. ita kuma yar dariƙa ne gidi tana ɗaukar manyan shehunne duk shekara tana biya musu kuɗi suna zuwa kaula yaron ya tsinta kuɗi ina jin ko miliyan goma ne ko nawa ne ya mayar mata ta ɗauko lada ta bashi ya ce ba zai karba ba shi ya yi ne saboda Allah ai ya kyauta ko to me ya kuma dawo da magana ake yi shi a da majalisa يشترون بثمن الله بثمن الله قليلا ko me ya kawo shi tun da dai har an yi dan Allah ya wuce kenan ba a bukatar wani sai ya sannan kuma aka ce wai ɗan dalika ce sanadiyan hakan ta bar dalika shi me ya kawo wannan ina fatan an fahimta ba mu hana kowa ya abin da yake ba shi yanzu in muka haɗu da shi girmama saboda sun yi rayuwa da mahaifinmu sosai da haka mun muka haɗu da shi girmama shi muke amma mu ba mu ce wani yanzu sai yayi dalika ba mu ba mu ce haka ba kuma mu da muke dalikan ba za ka iya barin mu ko me za ka faɗa mu ba za mu bar ta muna nan a cikin ta to ka rike naka ka bar mu da namu ba sai kai mana kazafi ba ba sai kai mana karya ba ina fata an fahimta to ka faɗa abin da yake shi ne gaskiya idan yaro ya tsinci kuɗi an ba shi abu ya ce ba zai karɓa ba ya yi abu a yaba an fahimta idan ma an ba shi wani abu ya karɓa wannan din nashi amma a dingina abin da wani abu ba gaskiya ba ne ga kuma shekaru ga girmama da muke to kuma ka san shi ba shi in dai ba za ka ji kunyan hawa jaki ba shi kuma jaki ba zai ji kunyan ko ba haka bane in dai ba za ka ji kunyan kai mana kazafi kai mana sharri ba mu ko ba za mu ji kunyan mu ce ba gaskiya ka faɗa ba ba za mu ji kunyan ka ba ina ba ta an fahimta mu yanzu ai ba wani farfaganda da za a yi mu mata riga sai ka bar mu kawai inda ka san ba ta ba wani farfaganda da za a yi yau a ce wai mun yi gizinci mun yi gesau ba wannan farfaganda to da ka gane haka kai ma kila ba abin da za mu yi kace za ka bar abin da kake yi ba kuwa sai tafi haka ba ina ba ta amfani da wannan ba ba abin ba abin so bane Allah shi kare من الذين يشترون بأحد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الله بازي زنجي رسوبا ولا ينظر إليهم بازي كتيسبا يوم القيامة أرانا القيامة ولا يزكيهم بازي ترك كيسبا ولهم عذاب عليم وما أعطي عذاب عذاب الحقيق الله شكرا الله يزكي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله سبحانه وتعالى يقول وإن منهم lalle daga cikin waɗannan ahalin kitab da farisan akwai wasu sashi wasu yanki za ka gani yalwuna alsinatahum bil kitab suna kankare ko suna canza abin da ya zo a cikin littafin su na attaura su canza shi ko su koke an gane ko le tahsabuhu min al kitab ku zaci abin da suka faɗa din nan daga cikin littafin su canza magana su ce daga littafin su ne su kawo wani abu su rubuta sai haka aka sauka ko su goge wani abu da aka rubuta wa ma huwa min alkitab kuma ba haka yake ba ba shi a cikin littafi wa yaquluna huwa min indillah ko kuma su ce maka ai wannan abun saukakke ne daga wurin Allah an saukar da shi ne daga wurin Allah an gane wa ma huwa min indillah kuma ba haka bane ba daga wurin Allah bane ƙarya ne kawai wa yaquluna ala allahi kadhiba Allah ce zai gaji suna kiran ƙarya suna jingina ma Allah wa hum ya'lamun al'anin ba suna sanai abin da suke faɗi ƙarya ne duk wanda zai magana in gaskiya ne zai faɗa ya san gaskiya ne na tuwon shi da bane in ma ba gaskiya bane ya sani ina fata an fahimta in ma ba gaskiya bane ya sani wa hum ya'lamun sai Allah ya sani ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana ma kana li bashari bai yi ruwa ga wani mutum an yi wuciya Allahul kitabu wal hukma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mashi da littafi ya bashi annabta ya bashi shari'a wal nubuwatan da annabta summa yaqulu lin nas kunu ibadan li sannan kuma ya zo ya ce ma mutane ku zama bayina min dunillahi sabanin ubangiji wannan ne ba an ce wannan ayar ta sauka ne lokacin da nasarar Najran suka zo suka ce ai annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam shine ya umarce su da su kauta mishi shi ya umarce shi wai su nasarar Najran haka suke faɗi annabi Isa alaihi salatu shine ya ba da umarnin cewa su kauta mishi shine Allah subhanahu wataala ya ce bai ruwa ga wani mutum a bashi littafi a bashi shari'a a sannan a naɗa shi ya zama annabi sun mai kolin nasu kunu ibadati sannan ya ce mabayi mutane ku zo ku zama bayina min dunin lahi sabanin ubangiji walakin ba mamaki ila bai ya faɗa ya ce kunu rabbaniyina ku zama ku zo mu zama mutanen Allah kunu rabbaniyina kun ji bambanci kenan ba mamaki ba ne annabin Allah ya zo ya ce ku zo mu zama mutane na ubangiji ku zo mu zama bayin Allah ku zo mu zama na Allah bima kuntum ta'lamun saboda abin da kuka sani ko kuka yarda da shi ma kuntum ta'lamuna al-kitab abin da kuka sani ne cikin wannan littafin wa bima kuntum tadrusun da abin da kuke karantawa ku zo mu ga mutane ba abin mamaki ba ne dan annabin ya faɗa amma ya zo ya ce ku zama bayina ina fatan an fahimta kun ji bambanci nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana ma kana li basharin an yutiyahu Allahu li ya kitaba al hukma wal nubuwwata thumma yaqulu kunu ibadati ko ku zo ku zama bayina nan kuma sai Allah ya ce a za su iya zama ubangiji ya ce kunu rabbaniyina ku zo mu zama mutanen ubangiji ku zo mu zama mutanen ubangiji ina fata an fahimta kuma wannan shine dama idan kowane annabi kullum dukkan annabi yana kira ne da shi da wanda yake kira duka ana bauta mu ubangiji an gani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana da addinin nan akwai abin da bai yi ba a cikin addinin nan addini ya kunshi abubuwa guda biyar ne kira kun addini ginshiƙai kenan akwai wasu abin da suke amma ginshi kowa san dai abin da ake yi da ginshi ko to su ginshiƙan addinin guda biyar ne akwai kuma wasu abubuwa daban duka suna cikin addini amma shi shi kan shi ne da shaida babu abin bauta da gaskiya ce Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daya ɗaya da sallah biyu ba da zakka uku ziyartar ɗakin Allah hudu azumin watan Ramadan biyar wa'annan su ne ginshiƙan musulunci wanne ne annabi da yi ba babu ko sallu kama ra'aytumuni usalli haka za ku dina ku yi sallah kamar yadda yake yi kamar yadda kuka ga ina yin sallah haka za ku yi sallah ina ba ta amurin ta haka za ku ta aikin hajji ku zo anni manaliku ku riki ku zo ku karba ku karba aikin hajji daga gari to dukkan annabin da ya zo shi ma fa da abin da ya zo muku da abin da Allah ya aiko shi da shi har da shi ba shi yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba shi ma sai ya shaida cewa shi manzon Allah shi da kanshi sai ya shaida cewa shi manzon Allah to haka duk sauran annabawan dukkan abin da Allah ya aiko su da shi su ma suna kan wannan abu ba suna cewa ne ayi su su koma gefe to ya kuma za su zo su ci abota musu zai yiwu ba zai yiwu ba sai Allah ya ce ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما بذات أمرتكم كزما كل ملائكم da annabawa zama abin bauta ba ina fata an fahimta su nasara sun riƙi annabin Allah ne yahuda suka riƙi ubayi wasu tashi suka riƙi mala'i wasu suka zo suna bautan kuma to duka sa umarce ku ko da aikata wannan a yi amurkun bilkufin sa umarce ku da kafirci ba da ilhantu muslimun bayan kuma su sun kasance musulmai kuma ana kwaɗayin ku zan musulmi kun zan musulman sai kuma umarce ku da kafin su zai yi ba zai yi ba na
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إن الله سبحانه وتعالى يتقبل قيامنا وإذ تعاون وتا يا رسول الله متى wannan musiya ne mutane kuma wannan aya yana ƙara tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kamakin annabawa gaba daya kuma yana tabbatar da cewa dukkan annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko su gaba daya sun zo ne su isar da sakon da dama shi ne zai haɗe gaba daya sallallahu alaihi wasallam ka ambata haballahu insafan ne lokacin da Allah subhanahu wataala ya riga alƙawari da shi da annabawa lamma ataitukum yayin da suka aka aiko su annabawa gaba daya aka aiko su aka ba su minan kitabi da cikin littafi Allah ya ce zan ba ku littafi su wal hikimati kuma zan ba ku annabta sharadi kenan aka zo aka same su aka ce to za mu aiko za mu ba ku annabta za mu ba ku littafi wanda za ku yi shari'a ci summa ja'akum rasulun musaddiqan limama abu kuna cikin kuna cikin isar da wannan aikan sai kuma manzo nan rasul ya zo kawai ba ma'arufa kowa ya gane annabi Muhammad aiki summa ja'akum rasulun sannan babban manzo ya zo musaddiqul limama akum yana gaskata abin da yake hannun na littafin nan da annabtan da aka ba ku tuminun nabi shin za ku imani da shi za ku imani da shi wala tansurun na za ku taimake shi ka ji tambayar da aka yi duka annaba gaba daya kuna cikin isar da sakon nan sai ga babban manzo na ya zo annabi Muhammad ya zo littafin shi tana gaskata littafin maganan shi yana gaskata maganan shi yasa duk al'amari na Allah idan na gaba ya gabata na baya in ya zo yana tabbatar da abin da na gaba yake bai warware yana fata an mai yana tabbatar da abin da na gaban shi yayi in dai abin na Allah sai in na gaban ya yi shi ya yi sabanin abin da ba na Allah an gane ko yanzu iyayenmu suka zo mun same su a musulmai mu ma da muka zo mun tabbata a musulmai saboda su ma mun same su a haka ne suna riko mu suna zuwa da ba haka ba ne mun same su akan daidai ko mun same su akan daidai ba sai muka tabbata mu ma akan daidai ina fata an fahimta shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana to shin a qarantum wa ahadtum ala zalikum isri shin kun yi alkawari kun tabbatar kun ɗauki alkawari akan wannan isiri akan wannan alkawari da aka kula za ku yi hakan ana tambayar su kalu gaba ɗaya sai suka ci a ƙararna mun yi alkawari mun yadda ƙala sai ku bai yi sai ba sha ku shaida da kanku ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidi ni ma ina shaida tare da ku a rubuta kamar a ce a sa hannu kenan ku sa hannu ni ma na sa hannu an gane wa'innan suna cikin isar da sako ana cikin isar da sakon sai ga mai gida annan Muhammad za ku adana ku ku bi shi suka ci za mu adana kun shaida mun shaida ku shaida ni ma na shaida ni to wannan daraja sai annan Muhammad ina ba ta amfani kun ga fa a annabawa ma bai yi kama da annabawa ba ko ya yi kama da annabawa yi kama da annabawa ya ji su shi ya sa aka ce in suna isar da saƙon ya zo za su adana su su bi shi saboda littafin shi ya tattara littafin gaba ɗaya saƙon shi ya tattara saƙonnin gaba ɗaya akwai abin da a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam an tsananta mu kuma da zuwan manzon Allah sai aka sassauta a zamanin annabi musa idan da mutum zai bawali tsari ya dan taban mishi jiki sai bai je ya samu dutse ya goge goge sai jini ya fito shi ne ya karkata wurin kaga yanzu ai da an ga tabo tabban ba iya sako wani ai sai ya gama ya miƙe kawai fitsarin zai ƙara fil ya biyo a ce to sai ka goge nan amma da mai gida sallallahu alaihi wasallam ya zo sai aka ce kawai ya farwa idan a tufafi bawali ya taba sai dai a yanke wurin su a shari'arsu yanke wurin da mace ta ga da goyo kullum zanin ta a yayin ne mu ko da addinin mu yasu aka ce a yayyafa ruwa da za ka yayyafa ruwan wajen yayyafa ma ainihin inda bawalin ya samu zai ruwan bai taba ba sai samu gefen shi ke da kuma shari'a ta dauke maka sai dai in ji mai adali fahimta ba zai ko da talakau kullum sai dai in ya wasu ya farfasu shi ne aka ce sai ka wanke tuba shi ma wanki wa aka ce ka wanke duka duka an samu wannan idan suka zo suka yi laifi ba isa ya ba da suke yi ba sai ya ce ban mutulu an fusakum zalikum khairul lakum inda barikum da Allah ce fata ba alaikum innakum huwa tawwabur rahim ko kashe kawunan shine ba sun tuba ke in sun yi laifi a ce ku kashe kawunan ban mutulu an fusakum ku kashe kanku da kanku sai a yi musu duhu kawai a yi ta karin juna duk su kashe kawunan su ya ce kuma wannan abin da kuka yi zalikum khairul lakum shine mafi alheri a gare ku mu ko idan muka yi laifi muka yi sai mu Allah ya wara ku ce fattaka duran ba innahu kana kafara haka zaka ji ina an gane bambancin dan haka duk abin da ya tsanani a su mu kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mana da sauki ina fata an bayyana ku duba fa da azumi da da tsaran aka yi buɗe baki ka bari har aka yi sallah ko aka yi buɗe baki sai bacci ya kwashe ka ba ka yi buɗe baki ba har aka kira sallah bayan buɗe baki kai bacci to shi kenan fa ba magana sai dai ka ci gaba da azumi ko ba za ka ci komai ba har farkon musulunci a haka yi kai bacci in ka farka shi kenan fa yanzu musulunci ba za ka yi bacci ai bayan ashan ko wajen goma sha ɗaya sai ka farka ka ƙara lodi ko amma a da a baya ba haka ba ne na an in kai wannan bacci shi ke nan komin gara ba kamar ka makara ne a kawar ai ga dan aya na an bar mana ka ta na jika wurin girka sai ko ka tabarka ka ji ana assalatu ai ka ga sai dai kai kashi ba zai ci ba to da ba ka ba alfitir ba ne a da ka yi bacci ba za kuma ka kusance mace ba Allah subhanahu wa ta'ala ce na ga wannan abin fa yayi muku karfi yayi muku tsauri fal ana bashi kunna ko abin yayi muku tsauri haka da kuke yi ana dan satan ana samun fakan ido ai abin da ba ne to yanzu dai an yace ko kowa yi ku ci gaba da cin abinci har alfijir ku ci gaba da kusantar iyalanku har alfijir amma al'ummomin baya da suka gabata a'a na ba haka ba duka wannan mun samu ne albarkar ne da nasu mahallin shaɗin ke duka inda aka haɗu akwai shugaba akwai jagora a wani to dukkan annabawa da manzanni manzan Allah ne jagoran su duka dukkan su annabawa da manzanni gaba ɗaya annabi Muhammad shi ne jagoran shi yasa idan ya zo magana ya tsare idan ya hukunci magana ya kare ina fata an fahimta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai sun yi wannan alƙawarin da suka yi ne suka tabbatar sai aka buga stamp aka ce sun zama annabawa shi yasa annabi Isa zai dawo amma idan ya dawo zai dawo ne akan addinin sai da nasu ba zai zo da wani sako ne daban ba ai an riga an rufe annabta bayan manzon an rufe annabta sai Allah ya ce فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم duk الفاسقون wanda ya wannan alƙawarin ومن تولى sai ya juya baya ba da zalika bayan wannan alƙawarin da aka yi da annabawa ke ba ba ji ba zai yi wannan magana duk wanda ya juya baya to fa ulai fa kuma da fasiku wannan su ne ba kai Allah shi kare su annabawa ba sa saba ba sa saba amma tabbatar da cewa ga wannan alƙawarin da aka yi in annabi ya zo za ka adal annabta su ba manzon Allah wani ya zo ya ce ba haka ba an gani ai ana samun shugabanci a sama har sai an jaya kotu a ce wani ne shi ne ya ci wani ya ce shi bai yarda ba a yi ta shari'a in aka yi sa'a wani ya ce bai yarda ba kuma kotu ta ce shi ne kuma ya tabbata in aka yi sa'a wanda ya aka ce ta ya ce kotu ta ce shi ne duka ne to su annabawa sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam dukkan su ba wanda zai warware alƙawarin da ake shi amma ku sani dai duk wanda aka yi alƙawari da shi ya warware fa ulai hum al fasiqu wannan yana da cikin fasikai wannan muradi da mu'alli kai alƙawari a kulla a yarjejeniya kuma ka zo ka saba wannan fasikanci ne Allah ya raba mu da fasikanci ya Allah ya أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض سوا وكذا وإليه يرجعون وغير دين الله يبغون وله أسلم وغير دين الله shin kuna nufin addinin Allah yabghuna kuke neman kuke neman ya zama shine a baya walahu aslama gashi kuma sun riga sun mi kauya duk abin da yake sama da ƙasa sun mi kauya abin da yake bayan ƙasa ma ya mi kauya kuma sai ya koma ba man fi samawati wal ard taw'an wa karhan sun mi kauya so ko kuma da tuli abin da yake bayan ƙasa kaga duk wanda yake da yadda da addinin Allah da yayi imani ba to in bai yadda yayi ruku ya ci da da fakin wani shi ya yadda yayi ruku ya ci da shine sau'an wa kara ko kai da so kamar yadda mu muke bauta ma Allah da jin daɗi wanda in baka yi baka ji cewa kaman an ɗaura maka magarkaci da kuma wanda su kuma ba su yadda ba kuma suna bauta ma Allah dole ruhun ruhin su kullum bugawa yake yana tare da Allah an fahimta inuwar su kullum aikin shi da tarihin shi bauta ma Allah shine lau'an wa kara wai dai yin ta'un kuma ku sani gaba ne mun kuma wurin shi take gaba daya wurin ubangiji sai Allah ya ce
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل يا رسول يا رسول الله إنك آمنا بالله بالله مؤمنين إيماني لله وما أنزل علينا مؤمنين إيماني لأمر الله يسوكر منا نحن القرآن وما أنزل على إبراهيم مؤمنين إيماني لأمر الله يسوكر منا نبم الله إبراهيم وإسماعيل لأنبم الله إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لآية يسوكر wa ma utiya Musa wa Isa ko mun yi imani akan abin da aka ba aka saukar ma annabin Allah Musa da annabin Allah Isa alaihi wasallam wal nabiyuna min rabbi da kuma abin da aka saukar ma annabawa duka saukakke ne daga wurin ubangiji la na farko bayan ahadin ne ba ma bambanta ba ma raba ɗaya da cikin annabawan nan a cikin gaba ɗaya. dukkan annabawa mun yi imani mun yi imani da abin da aka saukar wannan shi ne sharaɗin imani sharaɗin tabbatar da musulunci ina ba ta an fahimta dole ɗan imani sai ka yi imani da annabawa gaba ɗaya amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin haka Allah ya faɗa dole ka yi imani ba za ka bambanta kowane annabi ba yanzu masu cewa sun yi imani da annabi Musa kuma ba su yi imani da annabi Isa ba ko sun yi imani da annabi Musa sun yi imani da annabi Isa ba su yi imani da sai da Rasulullahi ba imanin su ba zai amfane su ba ba ruwan annabi Musa ba ruwan annabi haka musulmi ya zo ya yi imani subhanallah ya yi imani da sai da Rasulullahi amma bai yi da annabi Isa ba ko annabi Musa ba ruwan annabi da kai dole kuma kowane annabi sai ka ji girman shi a jikinka girman shi a kirjinka kamar dukkan annaba ba la ta faru bayin ahadin min rusul ba za ka bambanta wani annabi kana ganin wani ya fi wani ba wannan shi ne cikin imani shar'i imani dole dukkan annabawa ka yadda manzanni ne daga wurin ubangiji wanda Allah ya ba su littafi ka yadda da littafan nan dole ka yadda da attaura da injila ba za ka ce kai alqur'ani ko kai da shi ba ka yadda da attaura da injila an fahimta dole shi yasa littafin bible ba za ka karyata shi ba kuma ba za ka gaskata shi ba kakka karyata akwai abin da yake tabbatacce ne tun daga zamanin annabi Isa alaihi salatu wasallam haka yi kan kuma ka gazga kaska gazgata shi akwai kuma abin da yanzu an tsara an cuso an ci annabi Isa ne shi kaga ba za ka yarda da shi ba kuma ba za ka ce ba ka yarda da shi ina ba ta hankali dan akwai abubuwan da sun tabbata da annabi Isa akwai kuma mafi yawa an cusa kan rai haka a taura ina ba ta hankali shi yasa kullum za ka gani akwai canji kullum ina da canji wannan shi ne cikin imani annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce gaya musu duka wannan wa ma utiya musa wa isa wa nabiyuna min rabbihim la nafarqu bayna ahadin minhum wa la hada da muslimin kuma mu gaba ɗaya mun yi kawai duka mun yi imani duka mun yadda musulmi ba ma bambanta kowa ba ma a
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا دون يلقي وانا الدين مع الدين المسلم سبا يزم شيء الدين شيء فلن يقبل منه shi wannan yasani Allah ba zai karɓa wannan addini duk addinin da karta an je ba addinin musulunci ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai karɓa wannan addini ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira su ne sababbi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san sababbi a lahira ya sababbi shine wanda ya je lahira da tarin lada ya ya tsira da to komai da komai ya tabbatar mushi ya tsira da to daga azaba ya tabbatar da rahamun ubangiji sai wannan ya zo ya ce wannan ya zalunce shi wannan ya doke wannan ya zuce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji baladan abashi wanda ya zalunta a wannan ma ya zalunce shi ma ji baladan abashi wannan ma ya zalunce shi ma ji baladan abashi yace sai ya wayi gari ba shi da lada ko daya sai tarin zunubi ya je da lada yanzu kuma ya wayi gari ba lada sai wannan ya zo kuma shi ni ma ya zaɓi sai sai a ɗigo zunubin wannan tun da ladan ya ƙare da za a biya ba shi sai a rago zunubin wannan a ƙara sai ya tashi ba komai da ga shi ga aljanna yanzu kuma sai a komar da shi a tashi wannan shi ne asarar shi to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya yi wani addini ai anan zai ga shi yana bautan Allah ne ko yana kyauta da zaton cewa ana ba shi lada yana kyauta da zaton cewa ya riga yana da yakini cewa za a biya shi sai ya je lahira kuma zai zama fafan kayan shi ya tafi sai Allah shi kan ulaika wa huwa bil ajrati min al khasirin wannan sune tafafu ala ajra Allah shi kan sai Allah كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى يقول كيف تيايا أي بزي ما لا يهدي الله لي الله بازي شيء يتدى قوم مكان تكفروا بعد الإيمان وأن تكفروا بعد الإيمان سين إيمان مسلم وشهدوا suka shaida Allah rasul haqqu wannan babban manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ko suka shaida annabi Musa ko annabi Isa gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat kuma hujjoji sun zo musu bayyanannu wanda suke gaskata tabbatan manzon Allah sannan kuma suka kafa ci to Allah ba zai shaida su matukar suka mutu haka ba su tuba ba duk wanda ya mutu a haka bai tuba ba Allah ba zai shaida shi wallahi ubangiji la yahdi qawman zalimin baya shi da mutane azzalimai kafirai wanda suka ji kauya na'am
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika kaga su ne waɗannan jazaohum sakamakon su sakamakon su anna alaihim la'anatullah lalle tsinewan Allah ya tabbata a gare su Allah shi kare wal malaikati malaiku ma tsinewan su ya tabbata a gare su والناس أجمعين mutane ba ki ɗaya su ma ki ne wanda ya tabbata a kansu su ne da anannu Allah shi kare in Allah ya kine maka ba ai magana ya tsari ko ba kuma wani magana sai Allah ya kine a karfafa Allah ya tsine mala'iku sun tsine mutane sun tsine sai za ka guji bakin mutane ka guji abin da za ka dinga aikatawa ana kirkir ina ba ta amfani duk abin da za ka yi ka yi kokarin ka abin da za ka zama alhairi a cikin mutane an gani ka dinga jawo alhairi kada ka dinga jawo sharri ko yaya ne a ce madalla ka wuce a ce Allah ya saka da alheri kada ka dinga abin da za a dinga cewa tir tir Allah shi kare qalidun fiha خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون qalidun fiha idan dawama cikin wannan dinewar cikin la'anta sannan kuma shi kauta la yukhaffafu anhum al'azab Allah subhanahu wa ta'ala ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzarun ko ba za a saurare su ba ba za a tube su ba tuba da idan rahama ba za a yi Allah shi kare mu da wannan illa billah إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأفلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا إلا والذين تابوا min ba da zalika bayan sun aikata wannan mummunan aiki kun ga mun bambanci kun ji na ruku aka faɗa ba ko ulaika jazaohum anna alaihim la'anatullahi wal malaikati wan nas ajma'in khalidina fiha la yuhaqqaqu anhum al'azab wa la hum yunzarun dalla ila alladhina idan da suka ba kun ga amaniya da nasu للذين تابوا في ريوة الكتب ومن بعد ذلك بعد صحيح كتبنا مهنا أي وأصله سكجاء أي إن الله شكر به كفور لغافر عن رحيم كل مسلم أن يغافر عن
إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا حقيقة وإن كفروا suka kafirce ma annabin Allah Isa ba da imanihim bayan sun yi imani da annabin Allah Musa sun yi imani da annabin Musa kuma da annabi Isa ya zo suka kafirce ma annabin Isa sun masjadu kufra sannan kuma kafircin ya ƙara akan kafirci suka kafirce ma annabi Muhammad kun ga kafirci akan kafirci kenan lan tuqbala tawbatuhum har abada Allah ba zai karɓa tuban su ba har abada Allah ba zai karɓa tuban su ba wa ulaika hum ad-dallun wa inna sunna fatatu Allah subhanahu nan lan tuqbala tawbatuhum har abada Allah ba zai karɓa tuban su ba idan suka je lahira da wannan kafirci ko suka shiga gargara wasu malamai suka ce suka shiga gargara mutuwa to ko sun ciwo za ka mutu wasu inda sun shiga gargara mutuwa kamar yadda fir'auna ya jawo kalmar shahada ta ki kamuwa saboda lokacin ya shiga gargara ne an fahimta ko amma wasu malamai suka ce a za ta ɗauki wani ai dama wanda ya aikata mummunan aiki ya kafurci ai shi ake karɓar tuban shi ko wanda musulmin da ya aikata kabayar ya aikata manyan zunubai shi ake karɓar tuban shi musulmin da ya aikata ƙananan zunubai wani a jarabawa ake karɓar tuban shi sai a haɗa shi da dukiyar kakanni ran shi ba shi sai a karkare wani zunubin da ya aikata ƙanana ƴan ƙananan zunubai sai ya taka kaya sai a karkare mashi zunubi sai ya sarkan mashin ɗin shi ya tsinki sai mashin ɗin ke faɗi duk wannan an yi ne don a karkare mashi wasu ƙananan zunubai duk wanda yake tafiya mashin ne shi fati zai jira shi to wanda rashin jin daɗin sai a karkare shi man shi ya kare zai jira shi to amma manyan zunubai idan ya tuba ka ba da kenan zina sata duk waɗannan manyan alkabaira ina fata an fahimta shaidan zur rantsuwa rantsuwar ƙarya duka waɗannan alkabaira to idan bawa ya tuba matukar ke shiga gargara ba malamai suka ce in musulmi ne ko da shiga gargara sai aka tuba shi shi sai aka tuba shi amma kafiri idan aka zo aka ja jallahi shi ba zai karɓi ba za a karɓi shi amma wanda suka ce za ka rabu wani suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba wani yaro yaron baban shi da rubi shi ma yaron amma kullum yana hidima a gidan manzon Allah kullum sai aka waye gari bai da lafiya na mutum yake da shi sai sai sai ya ga kuma daidai rai ya kusan halin shi sai ta shafa shi yana cewa ka faɗa la ilaha illallah don mun hujja da zai shiga da kai aljanna ranar kiyama faɗa la ilaha illallah in ka faɗa la ilaha illallah zai zama mun hujja yanda zan zama in na shiga da kai aljanna kaga la ilaha illallah ta shiga tsakani ko sai wannan yaron ya kalla manzon Allah ya kalla baba sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa akwai da suka raka shi ku jira na aure yana kallon lashi wannan yaron yana ta kuɗi ta shi faɗa la ilaha illallah faɗa la ilaha illallah yaro yana son ya faɗa kuma yana jin tsoron baban shi ya kalla baban ya kalla manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kushe bare sai shi mahaifin yaron ce ce ma yaron sai ma abu kasin biyayya ta ba abu kasin yaron nan kawai ya faɗa layi da ana yana faɗe ana karɓar rashi an karɓar rashi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana farin ciki yana jin daɗi yana cewa ya gode ma Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanta wuya ta shiga aljanna saboda shi la ilaha illallah ya mana wanda kake to in ka bar ma ko ya shiga gargara ne su ba za a karɓi shi da ga wannan ma'ana dai kofar rahaman ubangiji a buɗe take yanzu gaskiya ne ni da kai ke mana yawa ni da ku ke mana yawa rahaman ubangiji ba za mu iya kewaye ba ina fata an fahimta ba kamar yanzu a gayyace ka buɗe baki ba ne a gayyace ni ila an tanadi buɗe bakin na mutum ishirin ne idan mutum hamsin suka zo abin da aka tanada zai ishe su saboda an tanada na mutum ishirin ne to ba rahamun ubangiji ba ita rahamun ubangiji ta kewaye mu ne gaba daya sai mana yawa da aka rahama abu da take ni da ke ba za mu iya shiga tsakanin bawa da sarki sai musulunta shi ne Allah subhanahu wataala yake gaya mana in dai bawa ya tuba sai Allah ya karɓa tuban shi Allah ya karɓa tuban mu ina fata an fahimta dan tukbalar kyautatuhum ulaika kaga wa'annan kuma dallun su ne batattu Allah shi kare na إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أهلهم ملء الأرض ذهبا ولو سدام ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم Allah subhanahu wataala ce ya ci gaba da gaya mana cewa innal ladina kafur hakika kafirci da suka yi kafirci wa matu suka mutu wa hum kuffaru suna kafirai to falan yuqbala min ahadihim milkul ard zahaban da za su zo a ce duk abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya zinari ne wala wai da dadi a ce su ba da fansa don su fansa kansu a ranar alkiyama da azaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce ba za a karba a ce duk abin da yake bayan ƙasa kaga nan sai malamai suka ce waɗanda suka mutu da kafirci waɗanda suka mutu da kafirci an gani su ne Allah ba zai karɓi tubansu ba amma wanda suka zo mutuwa suka tuba Allah zai karɓi tubarsu mu ma muna nan bangare Allah ya karɓi tuban mu gaba ɗaya amma wanda ya mutu da kafirci ya je lahira da za a ce abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya zai zama milkul ardi zaban ya zama gaba ɗaya abin da yake bayan ƙasa zinare ne Allah ya ce walawi mutta dabi da za su ba da fansa su ba da wannan dukiyar gaba ɗaya su ba da fansa ba za su ɗauki kansu gaba da azaban Allah أولئك لهم عذاب عليم للي وإن الزنا عذاب عذاب من الرحيم الله شقال وما لهم من ناصرين مباسط والذي في مجيش يعنى في الأنسان والنصار Allah ya raba mu da kafirci. Ya sa ta abin da za mu yi yi kokari mu aikata kyakkyawan aiki. Kada mu yadda mu aikata mummunan aiki. Allah ya sa mu je lahira a cikin. Abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu kawun Allah ya masa rasuwa da sun aka yi da nazar ta. Kawun mahaifiyar su ma da ne shi ne Allah ya da su ta ta rage mana ina da shi ba ta rage mana gaba daya cikin amin. Allah ya gabara da ta. Kawun wace ta mahaifiyar shi ne ita ce mahaifiyar su da ta kira da su ba. Allah ya masa rasuwa da zan haka yake na zai sha muna addu'a Allah ya yake na masa
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وارزق الشرك والمشركين ولا تعدينا لما اللهم اغفر لنا وارزقنا وبلغ لنا وارزقنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار